أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha tara ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya yi daidai da ranar ishirin ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abin da yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondo dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon sura allah ya ba mu iko mun zo aya na goma sha hudu yau za mu tashi aya na goma sha biyar zuwa abin da Allah ya so. Farkon aya na sha biyar a cikin wannan Sura shi ne fadin Allah maɗaukakin sarki, Matsalul jannatin lati wa idal muttaqun. ‘Yan uwa masu girma kafin wannan aya, Allah maɗaukakin sarki ya buga mana misali, cewa mutumin da yake kan hujja yake kan daidai yake addini na daidai yana da hujjar daga wurin Ubangijinsa, yana zama ɗai da mutumin da shaidan ya ƙawata masa yana aikata ayyukan da ba na daidai ba, bai zama ɗaya. Kunga akwai muƙabala a cikin wannan aya, ‘yan kawo misalin wannan sai a kawo misalin wannan. Shi ya samu kita cikin wannan sura akwai muƙabala sosai, duk sada Allah ya ambaci wasu sai ya kawo kishiyansu ya gwamaya don ku duba ku gani abin nan ɗaya ne. kuma sai ku ga ba ɗaya ba ne wannan aya ma da za mu karanta sai Allah ya kawo mana muƙabala ga sakamakon ‘yan aljanna wa'inda ba su bi Allah ba ga sakamakonsu me ya jayo bambancin aiki shi yasa Allah ya ce matsalul jannati lati wa idil muttaqun misalin aljannar da aka yi ma masu jin tsoron Allah alƙawari ga wasu abubuwa daga cikin abubuwan da suke cikinta fiha anharu min ma'in a cikin gidan aljanna akwai koramu koramu na ruwa gairi asin wanda bai canzawa mana koramu na ruwa wanda ba sa canzawa a ɗabi'a da ɗan adam ya sani in ruwa ya daɗe wuri guda yana canza iska ko ya canza kama to banda ruwan da suke cikin gidan aljanna gane misali kana cikin aljanna akwai koramu me yake kawo koramu jama'a teku shi yake kawo korama idan akwai teku sai a samu korama saboda shi ne ke tun batso ruwa sai su shiga ko'ina shi yasa imam razi Allah madaukin sarki ya ƙara masa rahama yake cewa ita aljanna da'iman tudkaru bil anha so da yawa sai a ambace ta da tana da ƙoramu tana da ƙoramu me yasa komi akwai tekunsa su ƙoramu suna fitowa ne daga teku kun san ita teku wuri guda take ƙoramu su suke gudana to imamu razi ya ce in an ka zo ana zancen aljanna sai a ambaci koramu sai a wuce don waɗanda suka yi rayuwa a nan duniya a gurin da yake akwai ƙoramu sun san me ke biye da ƙoramu ita ƙorama da'iman da kaji an ce akwai ta makarunatun ne bil ashjar tana haɗe ne da itatuwa duk gari wanda yake bakin ruwa ne aka ce ƙorama tana shiga wannan gari za ka ga gehen ƙorama itatuwa ne kala kala kala kala sun bi ta ba wai sai an shuka su ba sai an rene su ba saboda sun samu abin da suke so wal ashjar da'iman maqrunatun bit thimar su kuma itatuwa ko da yaushe suna dauke da ƴaƴan itace shi tare kaji an ce ma fiha anharun min ma'in a cikin aljanna akwai koramu na ruwa idan ka san ribar da take cikin korama to ka san ba sai an gaya ma akwai itatuwa ba idan an ce ga itatuwa ba sai an gaya ma akwai kayan marmari ba kai ka sani kawai ce sa da an ambaci wura shi kenan an fahimci hausa to Allah ya samu dace wasu malamai suka ce an sifanta ma mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam wannan misali don su ƙara dagewa su nemi aljanna saboda abu ne wanda ba su da shi in ka je garin maka za ka babu ƙoramu saboda babu ruwa ba su kusa da teku to kenan sadda duk ake ce musu ku dage a cikin aljanna akwai kaza akwai kaza to waɗanda suka je inda adda ƙoramu sun san ni'imar ta kai ni'ima kenan Allah ya maɗaukin sarki ya sa aljanna ce makomanmu mu sai mun Allah subhanahu wataala yake cewa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu sannan akwai koramu na nono wanda ɗanɗanonsa bai canza ba wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin akwai koramu na giya wanda suna da daɗin sha ga masu shan sa giyar duniya tana da daɗin sha ga masu sha shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta ta a wani guri ya ce bai za a lazzatin lisharibin ita giya ta lahira fara ce kar tana da daɗin sha ga masu shanta lafiha gaulun walahum anha yunzafun babu gushewar hankali game da shan giyan aljanna kuma ba ta sanya mutum ciwon kai in ka sha giya aljanna ba irin ta duniya ba ne shi yasa Allah ce la yusaddauna anha wa la yunzifun su yan aljanna in sun shagi a aljanna ba su cin ciwon kai kuma menene ba ta sa su maye sabanin giyar duniya giyar duniya ba wai ana sha bane dan dadi ana sha ne dan abubu kusa idan musiba ta kama mutum kayan bugawa kowace hanya ne musu ake yi sai kaga wani dush zai zo inda kashi ke zuba sai ya kara hancin shi ya shaƙi wannan kashin sai ya bugu sai ya koma gehe sai ci yayi su akwai daɗi babu daɗi duk abin da ka ji Allah ya ce ku nisance shi haram bai da daɗi bai da daɗin gani bai da daɗin ci bai da daɗin mu'amala shi yasa ita giyar lahira fara ce kar kuma ƙoramu ne daban-daban inda har aka ce ƙoramu ne daban-daban wannan yana nuna ma akwai bambanci a wajen ɗanɗanon da za ka sha wannan ƙorama in ka je waccan ƙorama sai ka ji ba irin wannan ƙorama ba ce an gane ko sannan maluma suka ce kukula da Allah yake cewa fiha anharun min ma'in akwai ƙorama na ruwa ruwa ba sun sha ake yi ba yana da ɗanɗano ko bai ɗanɗano sannan akwai anharun min labanin akwai ƙoramu na nono nono ba shan sha ake ba ko kuma kaka ake masa yana da ɗanɗano ko bai da ɗanɗano amma ba a ce nono mai daɗin sha ba ba a ce ruwa mai daɗin sha ba amma da aka zo gurin giya sai an ka ce ita giya ɗin nan tana da daɗin sha ga menene ga masu shan waɗanda suke shanta Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi yasa malamai suka ce madalikun nasi fi zauƙi la yatasawu dandanon mutane ma'ana riskan mutane wajen dandanar abu baya zama daya sabanin kallo abun kalla mafi yawanci in ka kalle shi yana bada natija guda ɗaya ne yanzu an ka ce wanga abu yana da kyau ko bai da kyau kowa in ya kala zai ce yana da kyau ko da ka ci bai da kyau sai a ce habawa ne hassada dai kake ko dai baka gani amma wannan abun yana da kyau saboda ido wajen gani bambanta kyau duk ana iya zama ɗai ana iya ittifaki wajen kyawu amma wajen ɗanɗano ba a iya ittifaki za ka sha wani abu ka ji daɗin sai wani ce ni wallahi ina sha abin gaban jin daɗi kuma wallahi da gaske na yake to shi ita giya ta lahira sai Allah ya ce ka ɗauka don ta duniya ba ta da daɗi kaka ɗauka a duniya wani zai sha abu ya ce bai ji daɗin shi ba to banda a aljanna aljanna ko sha giya tana da daɗi ne ba wanda zai sha giya a lahira ce wai ni wallahi ban ji daɗin ta ba kenan masu binciken ɗanɗano sai a kawo musu da tunanin cewa yadda a nan duniya ɗanɗano na mutane ya bambanta banda a aljanna aljanna duk guda ne duk abinda Allah ya ce yana da daɗi da ka sha daɗin shi na za ka shi duk ganin ka zo ɗaki abinci wani ce fanta yake so wani ce coca cola yake so wani ce sprite yake so wani ya ce shi yana son 50 ne kowa da irin abin da in yasa a baki zai ji daɗin shi haka ne ko ba haka ba ne wani da yake shan fanta in ka bashi koka sai ce ni wallahi ni sha ta ban jin daɗi ni dai na son jagga wani ce a shi ya son bakan nan kun san abin da ya kawo wannan sabani akwai bambanci ne wajen ɗanɗano a harasan mutane amma a nan duniya amma a aljanna kowa ya ɗanɗana giya zai ci ma wallahi akwai daɗi yasa sai Allah yake cewa wa anharun min khamsi ana ce lazzatil sharibina an gane misali ko Allah ya samu dace shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa menene wa anharun min asalin musaffa sannan akwai ƙoramu na zuma wanda yake menene wanda yake tatacce ne wanda an tace shi babu wani datti kuɗi a cikinsa sabanin zuma ta duniya ko zuma ta duniya idan an samu inji mai kyau sai kaga ya tashi tattar to wale mai wale zuma ta lahira Allah ya samu dace ai abin tambaya me yasa aka ambaci zuma aka ambaci ƙoramin zuma bayan wani bai ma damar shan zuma a nan duniya ba ko ba ka bane wani shi in kace wai ba gaza sai ce kai ne wallahi dai bai sha ma zan ce lahira an yi koramunta ba wa korama guda ba koramu na zuma kana kana akwai wani sirri da Allah ya ajiye saboda zuman lahira ba irin zuma ce ta duniya ba kenan wanda ya zo can zai yi sha'awar zuma kuma zai sha ta saboda Allah ya yi ta ne dan mutanen da suke cikin gidan aljanna Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa mazo yana ba da labari daren da aka yi miraji da shi an kai Isra'i da miraji aka yi da shi sama yake cewa na ga wani korama a zagayensa an aje kofuka na lu'lu'u masu faɗi sai na ce wa'innan kuma menene ya kai jibril sai jibril ya ce da shi hada kautsar ai wannan tamkin alkautsar ne wanda muka yi alkawari za mu baka wanda Allah alkawarin zai baka shi shi ne sai mazo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari yace tamkin na kautsar yadda na gaishe ma'uhu abyad min al-laban ruwan sun fi nono fari ahla min al-asal yahi zuma zaki sannan kuma abradu min al-thalj ya fi kankara sanyi wa adadu aniyatihi bi adadi nujumis sama kofukan da azzagaye da alkautar kamar adadin tauraron sama ne in an ka zo a kausar za a sha babu mai cewa na sha ka ba babu wani sha ka ba na a'a ɗauka dai sha mu bai karewa wanda duk ya sha ruwan alkawasar bai kare yin kishirwa har abada Allah ya kai mu sha Allah sai mun zauna ce gyara mai in zauna kadaka kadaka kadaka an fara kenan an zo wajen Allah ya kai mu aljanna shi yasa da manzo Allah yake sifata aljanna yace inna fil jannati mi'atu daraja ma baina darajatayn kama baina as-sama'i wal ard kama aljanna tana da step step mataki mataki hawa hawa kamar yadda a ce ka gina etage etage etage etage aljanna tana da kama a ce etage 100 amma kowane etage tsakanin shi da dan uwansa kamar sama da ƙasa ne shi yasa zan mutum ya shiga aljanna suna wannan kadarkon sai ya tuna ustaza ya ce kai mun dade ba mu ga ustaza ba Allah ina an ka kai ustaza ne sai ya ce leka sai ya je kristin misali ko ba ka bane na ka misali ne inda shi ma ustaza wata rana zai kalla ce ina son in gana son sai ya ce mu ga sun sun cere ma haka zaka kalli mutum kamar yadda ake kallon tauraro haka zaka hangi gidan mutum ce ai ga gidan wani can ta Allah yana son in je in gan shi ce ta babu lai yaushe yanzu sai ka kawai ka kaka na ma'amurhu idan ala da shai in ya ƙula hukun Allah ce to zamo sai ga haka zaka gidan shi wanda na zo na kawo ma ziyara to sannu da zuwa sannu da zuwa ga wuri da zauna zauna to kwana nan za ka yi na ɗaya zo ban daɗe ya ni shekara ɗari biyar da yana koma gidana kuna mamaki ko? Allah kai mu aljanna to ba a mutuwa nan na yin ka shekara ka za ka a'a ai can na kawo muku misali ɗan aljanna sai a zo ana hira sai a yi haka wai ka shekara saba'in ba a juya ba ana hira a gajiya da duniya ne da ka mutu inda ka bi Allah ba kai ba gajiya ba gajiya aljihar suna hira kowa ya aza ka haɗa shi haka dama ba a baiwa juna abin nan sai a zo aza fara ana hira to wai a haka sai ka shekara saba'in baka juya ba dama don abin da ka sai ka ce kana son ka za sai a kama ka ce a sama a baki aji iko babu gajiya ai abubuwa guda shida babu cikin gidan aljanna aljanna ba a gajiya ba a kwana ba a hitsari ba a bahaya ba a tsufa kuma ba a gashin ciki in mace ce ba ta ɗaukar ciki to yana na damuwa duk wannan wahalhalu ne ba lalura ce ba babu su a aljanna baka za kuma ba a sallah bale ka ce lokacin sallah bale ta ce ta yi sallah a an kare wadda an kai indi Allah ya karba to ta isa Allah ka karba mana ibadodin mu sai ga mutum rayuwar nan da bata wuce dan lokaci ba ya ki ba da lokacin shi dan ya riwanci wannan abu Allah mu ba da lokaci mu nemi aljanna aljanna ita ce take da garanti wanda ya same ta ya samu walahum fiha min kulli thamarat ko ba haka bane a cikin aljanna akwai kowane nau'in kayan marmari duk wani abu da ake ci ma na kayan marmari ne wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda kai tunani da wanda baka tunani ba duka Allah ya ci akwai shi gidan aljanna musa abin da yake shi dadi wa magfiratu min rabbihim suna da gafara daga gurin ubangijinsu ya hado abin da aka lissafa dadi kana da aminci ba ka da laihi a gurin Allah da ka shiga aljanna a ce ma baka ƙara lahi shikenan babu zunubi a aljanna Allah ya hima komai yanzu ba duk abin da kai shikenan kaga mutum ya zo ya ce kirita talauce yake kawo shi wanda kaji yana ce Allah sa kasuwa nan ta kama ga wata shago a faida ko ba ga bane amma wannan shago naka ne a tamfili ne ciki wannan naka ne shadda ce ciki wannan naka ne zinare ne ciki wannan naka ne isansa ne ciki wannan naka ne kaza ne a ciki ba ka sauya wasa wuta ba ta ma birge ka ko ba haka wani to haka aljanna maganan ma me zan yi dan in yi ma Allah laifi ina na ma tunanin ka zai zo dan duk abin da ga jayewa ainihi babu shi kaga dai shedan na ga hana ayi sallah ko to ba a sanna ba zai zo ce ma kakkai shi dan naka cewa ka nemi haramun baka taya bada kuɗi dan baka ci sa kowa bare ka ce ka ci dukiyar wani aljanna ina kai mu aljanna Allah ya ce kaman huwa khalidun fin nari shin wanda yake cikin wannan nema yana zama ɗaya ga wanda yake madawwami a cikin wuta wasu kuma an hamiman kuma za a shayar da su ruwa mai zafi an ce ma wani hamim ruwa wanda ya kai tsanani wajen zafi ba ta ƙaƙƙa haka ne ko am'a'ahum sai nan ne haka ne fataqatta am'a'ahum ko hmm faqatta ko ko ta yana kallo faqatta am'a'ahum ko haka wani sai shi wannan ruwan da suka sha mai zafi ya tsitsinka hanjinsu sun sha ruwa suna sha sai hanji ya tsitsinke a ciki kaga an samu matsala kenan kuma ba a mutuwa da Allah ce wa yatihi al-mautu min kulli makan kuma huwa bimayyit shi dan wata kowane alamun duk abin da zai sa a mutu yana hawa kan shi kuma Allah ce ba zai mutu ba kun gani a aljanna da yan wuta an zama dai a dai bane shi sai Allah ce la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun yan aljanna da yan wuta ba dai suke ba ko shiga aljanna Allah ya ce ya dace su ‘yan wuta hawa, Allah ya tusba min ainin aniya, za a rinka shayar da su ne daga wani ƙorama mai tsananin zafi. Wa iya stagithu, yugathu bi ma'in kalmuhul ya shulujo, bi isa sharabu wa sa'atun mutafuwa. In suka buƙaci a shayar da su ruwa, sai a ba su ruwa wanda zai ƙona fuska ya tsitsinka hanji, dir da mashayan mutanen da ya zama wannan wuri shine mashayar su. kaga akwai matsala Allah madaukin sarki ka sa aljanna ta zama makon sai Allah ya ci gaba da bamu labari wa minhum akwai daga cikin munafikai man yastami'u ilayka wanda za su zo su saurari karatun da kake yi hatta idza kharaju min indika hayya yanda suka baro majalisin ka gurin da kake ware karatu qalu lil ladina utul ilma sai su rinka ce da wa'inda Allah ya ba su ilimi na haƙiƙa su ne masu imani ma za ƙwala anifa me ya ce ɗazu ne ula'ikan lalina tsaba Allahu ala ƙulubihim wannan su ne wanda Allah ya sanya rufi a zukatansu wattaba'u ahwa'ahum suka bi son zuciyarsu duka majalisi yana da wa'in abubuwa guda uku duk majalisi yana da wanda yake jagorancin majalisin masu sauraron dole kala biyu ne ko ka sani ko baka sani ba ko ka yadda ko baka yadda ba wasu za su zo su zagaye ka su a gaba gaba amma suna son su ɗauki magana da kai su canza ta yadda suke zo bayan an tahi su zo su canza su haɗa abin da suke so su zage ka su soka ma magana gobe kuma in za a hawa da karatu suke fara zakko wasu kuma suna zuwa ne don neman ilimi na haƙiƙa na neman yarda Allah kowaye kai dole sai ka samu wannan wa ya faɗi wannan Allah ya ce haka ake mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafukai za su zo su zagaye manzo Allah yana karatu suna Allah akbar na sarki la haka yanzu da ahi ta sai su ce a wani wai ɗazu ma mina na ya ce ababi suke dauke da shi wannan ma'ana irin waga tambaya tana dauke da ababi yanzu ina zan ci wani da zuma mina na mala yace zai iya daukar ma'anar kamar ni ina nuna ma ina tare da malam saboda na damu da magana shi har ma na zo ina so in jaddada ka in manta kuma yana iya daukar ma'anar iskilanci da cewa ina dai zuwa ne amma ba tare muke ba to su ba su a gane su in an yi karatu zuciyarsu ba nan take ba an sai su ninka ca wai su wani ma mina na an kace ɗazu mina na an kace don su wane yanzu nan zai jijjiga sai shiga shigano shi ma wane irin shi ne idan wane ne mai bayani sai shiga da kai kina ya san wani yanzu ba irin shi na ba don shi wani zuciyar shi tana tare da malam idan kuwa irin shi ne sai shi ce mai a wala ne ma ha dai da ka gani na zaune da nake sai ce a kai ma iri na ne kenan shi kenan ta samu abokin hira kenan kun gane makasuri kenan to Allah ya kare mu da wannan ne malama suka ce duk mutumin da zai zo karatu dan Allah dan ya san wani abu na ilimi ya karu da shi ga abin da Allah madaukakin sarki yayi masa alƙawari shine wannan aya ta gaba za ta faɗa wallazina hatadaw zadahum huda wa'inda suka shiru shiriya ta haƙiƙa Allah zai ƙara musu shiriya wa atahum taqwahum kuma zai ba su jin tsoron su ma'ana Allah zai yassire musu duk tafarkin da zai sa su tsayo akan jin tsoron Allah Allah zai ba su wannan dama amma wanda ke saurare ba dan fahimta ba ba dan su ji gaskiya su yi aiki da ita ba to ba za su samu shiriya ba kuma ba za su samu jin tsoron Allah Allah maɗaukin sarki ya muna maganin munafukai nan ba a rabuwa da su in ce da Allah ya muna maganin su shi sala ce wa minhum akwai daga cikin mutane nan ana nuhin munafukai kenan man yastami'u ilayka wanda yake saurare zuwa gare ka kallanninan mai larabci in ce yasma'u yastami'u me fassara su yastami'uha ta alaikum an gane tambaya na ku yasma'u yastami'u me bambancin su a Hausa to ga bambancin su idan ka ce yasma'u yana ji hankalin shi ma ba na yake ba kai kanka kana gane ma bai damu da sauraron ka amma duk abin da kake yana shi amma an ka ce ya stami'u duk zai ba da hankali gare ka duk abin da ka kuɗi na shi to su munafikan sun zo majalisin manzo Allah hankalin su duka yana nan dan ka adago su a ce munafikai na amma kuma zuciyar su ba ta tare da shi shi yasa ɗaya daga cikin alamomin da aka nuna wa manzo Allah akwai wasu na ba da hankali ɗari bis ɗari su da kake karatu suna sauraron ka amma Allah zuciya su ba ta tare da kai ta idan kharaju min indika mu ce ko Allah ya samu dace hatta idan kharaju min indika sai Allah suka hito daga majalisinka daga wurin da aka yi karatu qalu lil ladina utul ilma sai su ce da wa'inda aka ba su ilimi mana wanda suka yi saurare saurare na hakika ma za ƙwada anifa ɗazu ma menene ya ce anifa mana ƙariban ɗazu da ya wuce nan muna na an kace a wajen karatu ula'ikan ladi na ƙwaba allahu ala ƙulubihim wa'innan su ne wanda allah ya sanya rufi a zukatansu wata ba'u a hawa a hankun suka fi son zuciyarsu shine sai allah ya ce wallazi na ta dauza da huda wa'inda suka shiryu shine wallazina ihtadaw wayanda suka shiryu suka bi hanya ta gaskiya zadahum huda Allah madaukin sarki zai ƙara musu shiryuwa kun gane ko da kuma dacewa zuwa ga alheri wa atahum taqwahum ya kuma ba su jin tsoron su abinda ake nufi da wannan ai alhamahumul amala bima yaqihim minan nar Allah zai rinƙe musu ilhama su rinƙe yin aikin da zai kare su daga shiga wuta. Duk mai sauraron karatu don Allah, ba don ya yi wani munafurci ba, ba don ya yi wani suka ba, sai Allah ya wafaƙar da shi ya ba shi jin tsoro na Allah ya zai ayyukan da za su datar da shi shi haɗu da Allah. Kowa ya rabi zuciyar shi, bisa da ka ga ana karatu kana ƙara samun ƙaruwa imanin kana ƙaruwa alamun kana zuwa ne da Allah. fahal yanzuruna shin kafirai suna jiran ne ko kuma suna saurare ne ba za su yi imani ba illa sa'ata sai in kiyama ta zo musu an ta'tiyahum bagtata kiyama ta zo musu cikin bazata cikin rashin sani kaga nan ishara ne ba za su yi imani bane sai sun ga mutuwa ta zo musu ko kiyama ta zo dan duk wanda mutuwa shi ta zo kiyama shi ta tsaya wani zai nan yana ta yin iskanci sai sadda ya kalla ya ga lalle gini ya tsage kuma rushe shi zai sai da kai shi rinka ce astaghfirullah astaghfirullah an yi retar mana an yi retar Allah madaukin sarki yake cewa faqad jaa ashraquha to ai alamomin tashin kiyama ya riga ya zo alwasu daga cikin alamomin tashin kiyama aiko da manzon Allah kinan kenan ana yin bayani akan alamatu sa'ati sughra alamomin kiyama kanana duka sun riga sun zo shagewan wata alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama kaga wannan tun shekara 1000 da wani abu da ya faru nan kullun alamomin tashin kiyama ga suna suna ta bayyana fa anna lahum aka ne ko fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum to ta yaya ne wa'azi zai musu amfani idan abin nan da aka yi musu wa'azi da shi ya zo musu ba su riga sun yi imani ba shi ne alkiyamu ai fa kaifa lahum an yatadhakkaru idza ja'atuhum sa'a to ta yaya za su wa'azu yayin da kiyama ta zo musu kenan ba za su yi imani kenan ma'anar su yi kokari su bi Allah ba sai kiyama ta zo ba ita fa kiyama alamomin ta sun riga sun bayyana kuma mutum bai yi wa ya tuba bayan kiyama ta riga ta zo masa ana tuba ne tun kafin a ga alamomin mutuwa fa'alam Allah madaukin sarki ce ka tabbatar shine fa'aiqin ka tabbatar ayyuhar rasul ya kai manzo annahu la ilaha illa Allah cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar ubangijinka subhanahu wata'ala walil mu'minina su ma mu'mine ka nema musu gafarar Allah subhanahu wata'ala wal mu'minati da mu'minai mata wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum wallahu ya'lamu mutaqallabakum Allah ya san inda kuke kai kawo da rana wa mathwaakum da inda kuke tahiya ku fake ku kwanta inda ne duka Allah ya sani wannan ayar subhanahu Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana anan gabatar da sani kafin aiki ka san Allah kafin ka bauta masa an fahimci Hausa kowa ya zama lalura sai da zai bautar da zai bauta ubangijin shi ba dole bane sai ka zama malami ka bude makaranta amma dai ka san yadda za ka bauta wa Allah wannan dole ne gare ka Allah ya ci gaba da ba mu labari wa yaqulu allazina amanu laula nuzila sura wanda suka yi imani suna cewa ina ma an saukar da sura nima ne ko ina ma an saukar da sura da take bayani akan yaki kenan fa idza unzila suratun a yayin da aka saukar da wata sura muhkamatun wadda take muhkama ne ma'ana tana dauke da bayanin hukunce hukunce na yaki wanda ba su da wani alaka da koyayyen magana ma'ana an kace mu hukama tana dauke da bayanin da kowa yana ganewa wa dhukira fi halqital aka ambaci ayaki a cikin wannan sura ra'aytal ladina fi qulubihim maradun to zaka ga wa'inda suna da rashin lafiya na munafici a cikin zukatansu yanzuruna ilayka nasral maghshi alaihi min almaut suna ma kallon wanda alamomin mutuwa suka zo masa Allah maɗaukin sarki ya muna jagora kenan sai tsoro ya kama su gane ko suna ganin cewa yanzu an ta yaƙi dama shi yaƙi abu guda biyu ne ko dai a samu a tsira ko dai a samu a yi menene a tsere da kai haka ne ko ba ka ba ne yaushe ne za a tsere da mutum eh idan aka kashe in aka kashe mutum gurin yaƙi an tsere da shi ko ba tsere da shi ba an tsere da shi kine sai Allah madaukin sarki yake ba da labari yake cewa fa idza unzilat suratun muhkamatun idan aka menene aka ambace yaƙi a cikin wannan sura ra'aytal ladina fi qulubihim maradun zaka ga wanda a zukatansu akwai rashin lafiya na munafirci yanzuruna ilayka nazaral makshi alaihi min al-maut suna yi ma kallo kallon wanda alamomin mutuwa suka zo mishi saboda tsananin tsoro Allah madaukin sarki yake cewa fa anna lahum haka ne ko fa aula lahum tafiya yaƙin nan ko shine yafi dacewa da su shine abin da yafi dacewa da su bari mu kalli ayan nan karo na biyu a gagauce mu yi muna tambayoyi wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura wayanda suka yi imani suna cewa ina ma an saukar da sura ta yaki yaushe ne suka yi wannan magana an gane misali kudin yaki da Allah ana kwana ana kwana gurin yaki Allah ya bada jagora to ana yi ko ko me dalili na in fada da muke karanta labari akan yakin badar ai akwai sabon suke ba da labari wani yace saboda kwana sai ma takobi na faduwa hannunsa wa yasa su kwana Allah ko to wanda ya zo yaƙi da jahilci in ya kwana shi kuma wa yasa shi kwana eh ce nan ko a'udhu billahi minash shaitani rajim mun gane to shine Allah madaukin sarki yace wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura wanda suka yi imani suna cewa na dai an saukar da sura take bayani akan yaki lokacin da aka yi gazwatu badar kafin a yi gazwatu uhud mu'minai sun ji dadi saboda an ci nasara ko ba a ci nasara ba sun ci alwashi suna ce Allah ya ƙara haɗa aiwa da kaga ni yanzu in an ka ta yaƙin nan kaza to akwai masu faɗin hakan da gaske su ma munafukai turshi na ala da gaske ne su ma sai ce kai dai wani bare mun ka haɗu wurin yaƙin nan ni wa ai na ga inda na ragota na ga inda na ragota kuma ƙarya ce dama ai ba ka gane abokin taya ka faɗa sai an ji hilin faɗa wani zai ta zuwa kan ce wala ka kai da mu a kanka sai dai a mutu kuma lawa da suka wani sai zafin nake ce ma dai in an dai harkar rigima ce da mutum ya ce ai ka ce to ai amma shi shi fara ka gani ka gani inda gaske ne zaman birni dabara ne ba in ka karanci qur'ani ba kai dabara ba baka dabara a zaman birni duk abin da yake rigima ne kakka ji tsoron ta amma kai zama kai ka fara bar wani ya fara dai a gani ya ce wani bismillah sai ce a ban sai da ake ba fara in gani to kun ji sigar magana ko yanzu an yi badar masu imanin kwarai da ma masu hayaniya kowa na alwashi a dai saukar da sura mai bayani akan yaƙi muje a fafata ashe su wani ba da gaske da aka ba sai ga shi labari ya zo an ce to ga bayani akan yaƙi to wayannan da yi ba da gaske ba sai suna kallon manzo sallallahu alaihi wasallama kamar wanda mutuwa ta zo masa ka tabbata yadda mutum zai mutu in dai mutum ya taba mutuwa a hannunka ka je ganin mara lafiya da kunyi ido hudu da shi kana gane wanga sai dai sa'a ya tashi dan da ka ganin shi babu shi cikin hayacin shi babu shi cikin hayacin shi to irin wannan kallo suke ka san Allah ya yi misali Allah ya ka san tsoro ko ya kai tsoro su har sun kaddara mutuwa kawai to shi yasa Allah yake cewa fa idza unzilat suratun yayin da aka saukar da sura muhkamatun wadda take muhkama ce an ce muhkama ba mutashabihi ba wadda take hukuncin ta kowa ya gane abin da take nuyi zakara fi halki ta aka ambaci hukunce hukuncen yaki a cikin ta rayta alladhina fi qulubihim maradun zaka ga wa'inda a zukatan su akwai munafurci yanzuruna ilayka nazarul makshi alaihi min al-maut suna kallon ka irin kallon wanda mutuwa ta riska Allah ya ce fa aula lahum yin yakin nan shi yafi zama alheri a gare su ta'atun su yi biyayya ga umarnin Allah wa ƙaunin ma'aruf su faɗi magana mai kyau shi ne fi alkhairi a gare su. Allah madaukin sarki yace fa idza azama al-amru idan al'amarin ya tabbata yaƙin da za a yi ya tabbata komi ya zo ga danganan za a yi falau sadaqullah la kana khairan lahum da su gaskata Allah shine yafi zama alkhairi a gare su mana su yi imanin kwarai su tai ayyaki da su shine yafi zama alkhairi a gare su yahi wannan munafici da suke yi Allah yake cewa fahal asaitum shin kuna tsammanin in tawallaitum in kuka juya baya kuka bijire kuka ƙin imani da Allah kuka ƙin da'a ga manzonsa an tufsidu fil ardi don ku yi barna a bayan ƙasa barna a bayan ƙasa shine kafirci da sabon Allah wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yanke zumuncin da yake tsakaninku kamar menene kamar yadda yake halin ku a jahiliya kasa a jahiliya ba san wani tausayi ba ba san wani mutunci ba wanda ya karhin wani shine ga rayuwa to idan har kuka ce ba za ku karbi musulunci ba za ku koma ga jahiliya ne in kun koma ga jahiliya zumuncin zai lalace kenan menene ya gyara zumunci shine zuwa musulunci musulunci ya zo ya haɗa kan al'umma ya haɗa kan mafaɗata ya haɗa kan wa'inda ba kan daidai suke ba sai zamanto ana taya akan tsari amma in har kuka suke musulunci da zumunci ya ƙare muku wahalar duniya ta ci muku kan mu ɗauki misali kayaran duniya da ake kalla ana ganin sun ci gaba akwai mai tausayin wani ne in ka je wata ƙasa duk halin da ka shiga ba ruwan kowa da kai in kana so ka ce kare ne babanka in kana so ka ce alade ne babanka ba ruwan kowa da kai in ka ɗauko kaya babu mai kallon ka in a hanya ka zo ka faɗi kowa ya zo sai da ya ratsa ya te shi babu ruwan mutum ya ce wanga ɗana ne ko wanga kakana ne a kowa ta kan sai ke amma musulunci ba haka bane musulmi dan uwan musulmi ne duk inda kaga musulmi ya shiga wani hali sai kaga ya za a yi ka taimaka masa wannan bara da ake yi a nan a wasu ƙasashe ba a yin shi wa zai kalle ka bale ya baka sadaka sai da ka je ka ɗauko takarda a baka izini za ka yi bara na awa kaza ka zo ka aza ko ya duba da ya ga yar da ta wuce ko kallon ka bai sai ya wuce kai ma dole ka tashi kai gaba na musulunci shine yake da tausayi Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ce ulaika alladhina la'anahumullah wa innam fa wayanda suke da wannan sifa ta barna a bayan ƙasa da kafircewa Allah sune mutanen da Allah ya tsine musu fa asammahum kuma Allah subhanahu wataala ya kurumtar da su kunnansu ba sa ji ji na gaskiya wa a'ama absarahum kuma yan makantar da ganinsu ba sa ganin gaskiya su yi aiki da ita afala yatadabbaruna alquran shin wa'annan mutane ba za su yi tadabburin alqurani ba ba za su yi dubi su gani abinda Allah ya yi bayani a cikin alqurani mai girma ba kun gane ko ma'ana su karanta alqurani wa ta'ammalu ma fi su la'akari da abun da yake cikin alqurani inda mutane za su yi tadabburi game da abin da yake cikin alkur'ani da sun dawo sun bi Allah na ɗaya ka duba ka ga wanda ya kafirce wani sakamako za a yi mai na uku ba wanda ya bi Allah wani irin sakamako zai samu a aljanna a cikin aljanna akwai kaza a cikin aljanna akwai kaza in mutum zai tadabburi bai yadda wannan alkhairi ya kufce masa Allah madaukin sarki ya ce am ala qulubin akfaluha ko da yake akan zukatansu akwai kwaɗuna da an kasa an karuhi. Allah subhanahu wa ta'ala yi wani jagoran. Amma ala ƙulubin akfalo, Allah ya ce, A'a, a zukatan nasu akwai rufi da Allah maɗaukin sarki yasa babu menene ba su yin tunani a kai. Yanzu yanka ce ƙuflo, ƙuflo shi ya zamanto kwaɗo guda ɗaya. idan zuciyarka kwado guda ne an kasa an ka kulle kwado gudan nan in an ka sa shi cikin sauki in an yi sa'a sai ya bude to sai Allah ya ce am ala qulubin akfalu a a zukatan akwai kwaduna ma'ana wajen tunanin gaskiya an kulle wajen tadabburin alqur'ani an kulle inda zaka saurari magana mai kyau an kulle inda zaka kalli abu mai kyau an kulle duk wasu hanyoyi da za su iya buɗe ma ka dace duk sai a sa kwaɗuna a kulle ya za a yi mutum ya hita ya gani asara kenan Allah subhanahu wata'ala ya mana da kansa kenan duk mutumin da Allah ya sa zuciyar shi ta lalace sirrin Allah ya shirye da shi innal ladhina irtaddu ala adbarihim lalle wanda suka juya baya akan imanin da suka yi zuwa ga kafirci min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana musu huda shine hujja wadda manzo zo da ita bayan ta bayyana a gare su suka juya suka yi kafirci Allah madaukakin sarki ya ce ash-shaytanu sawwala lahum to shaytan ne ya raya musu wannan kun gane ko sawwala lahum ai zayyana lahum shaytan ne ya kawata musu wannan abin da suka yi na kafirci wa amla lahum sannan shine wanda ya sanya musu dogon guri yake sa musu guri dogo suna ganin kawai ba za su mutu ba suna ganin kamar abin da aka faɗi ba gaskiya ba ne ba su tunanin mutuwa Allah maɗaukin sarki ya samu dace kun ga idan mutum baya tunanin mutuwa sai ga yana ma duniya wani shiri ko duniya ba gidan zama ba ne idan mutum ya kai wani lokaci to abin da ya kamata ya yi shirin komawa ga Allah ai ɗazun nan da muka yi hudu ba mun kawo mana misali in mutum ya kai wasu shekaru wasu abubuwa na duniya ya girme su in ba dan shi dan yana raya mu mutum ba bai kamata shi wannan abu ba dattijo shekara saba'in shekara tamanin wai lokacin nan yake burin ya gina gidan zama duniya kuma ba karamin gida ba lokacin nan yake shirya mu duniya kaga in ba dan guri in ba dan harka ta shedan ba ai akwai matsala wani dattijo ba ne rasu yan watanni ne tana na muna zaune loto yake buga miya sunanta kale-kale kale-kale muna da na sai ke ce yanzu kaga kale-kale ga da na kawo ga ko inda don ni samu ni ci kuɗi da yawa lokacin da ya shekara tamanin ha yanzu kaga da na samu ni ci kuɗi da yawa kawai abin da sai in je in gina gidaje na in sa ha in koma in zama na ko hakuri bai da fasa da jika wannan magana ni kalle shi ni ce kai an da ya asara wallahi kai yanzu ka kai wayannan shekaru kuma suna haka ka samu kuɗi ta kuma hanyar caca sannan na za ka gina gidaje wai ka sa haya ka zauna to ka zauna a ina kuma haka wani kaga dai ba ka iya sayan naman rago ka ci ba ka iya sayan naman kaje ka ci Allah Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina Allah ka kasa gore mu ya takaitu ne akan duniya. Ya rasu? Yana raye lokacin da na ba da labarin shi. Abinda ya tsaya mai gare kullum mamaki nake yi. Ni dai ba wani ba. Abinda nake gani in mutu ya kai wani lokaci ya kamata ya sallama mu duniya. Abinda an kai ya isa wanda ba a samu ba a hankula da shi. amma ka kai wani lokaci wa kuma duniya kake kokarin ka shirya yau ko mu dai muka ce za mu shirya mu duniya mun yi ganganci wale wanda sun ka aihe mu wani lokacin nan suke ganin za su shirya mu duniya duniya ba ta da garanti abinda an kai alhamdulillah saura a je can a tarar da shi Allah ce zalika bi annahum qalu hakan ya faru ne yayin da suka ce lillari na karihu ma nazzala Allah ya anna suka ce ma wa'inda suka kyamaci abinda Allah ya saukar da shi san tsayyakum fi ba'd al-amr zamu muku biyayya a cikin wasu al'amura wallahu ya'lamu israrahum Allah ya san abinda suke koyi ba abinda ya faru ana magana ne na mutum biyu anan su munafikai da kafirai na hakika kasan shi munafiki kahiri ne wanda ya boye kahirce bai da musulunci shi ko wancan da bai shigo ba dama an san kowaye to su munafikai sai suka ce ma wancan kafirai mu ba mu yadda mu zama kahirai irin ku sai dai muna imani da ku a wani bangare wani bangare ba mu imani da ku don ka a gano mu wani wallahi muna tare da kai wani ina tare da su saboda ina tsoron a kwace mai agona ta ne shi yasa haka ina tare da su kenan shi ya san ba musulmi kake ba shi ko wance yana ɗaukar musulmi kake to kaga shedan ne yake yake burinta musu irin wannan magana zalika wannan bata da shedan ya sa su bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sun ce da wa'innan da suka kyamaci abinda Allah ya sauka suwaye mushrikai kenan wanda ba su shigo ma musulunci ba munafikai ake magana da su akai fa su munafikai suka ce da mushrikai da ba shigo musulunci ba sanuti akum fi ba'd al-amr zamu rinka yi muku bayya wasu al'amura amma wasu al'amura muna tare da wayancan wallahu ya alamu israrahum Allah shi yasa abin da suke boyewa kaga Allah yana nuna muna halin munafiki bai taya tare da kai kahi guda daya to kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yaya halin su zai kasance inda zaka kalla lokacin da su za su mutu masu irin wannan dabi'a yadribuna wujuhahum wa adbarahum malaiku suna bugun huskokin su da kiyan su da bayan su duk wanda yake da wannan ɗabi'a ta munafurci da zai mutu inda za a nuna ma bidiyon ɗin za ka ga irin kashin da yake ci kafin ya mutu mala'ika za ta zo tana dukan huska wasu na bugun baya abinda ke kawo sautin wayo-wayo an yanke shi shina ƙara ba a ji jijiyar da take kawo kuka an yanke ta sannan yin ji bane ba gudu zai yi ba jijiyar da za ta sa ya motsa an yanke ta sai doka ke zala yake cewa fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yaya halin su zai kasance idan malaiku za su doki rayukansu haka kawai a yadribuna wujuhahum malaiku za su rinka dukan huskokin su a dabarahum da kuma bayan su suna dukan su me yasa za a yi musu irin wannan hukunci zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah hakan ya faru ne don sun bi abun da ya husata Allah subhanahu wata'ala menene ya husata Allah shine kafirci da munafurci Allah baya son munafurci Allah baya son kafirci duk wanda yake munafiki ne ga irin mutuwar da zai inji Allah duk wanda yake kafiri ne ga irin mutuwar da zai inji Allah zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wannan hukunci ya faru ne gare su saboda sun bi abin da ya fusata Allah wa karihu ridwanahu suka kyamace yaddan Allah ai suka kyamace yin aikin da zai kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala fa ahbata a'malahum sai ayyukan suka lalace ai mun ji abubuwan da ke sa aiki ya lalace shirka tana lalata aiki kafirci yana lalata aiki annifaqul akbar yana lalata aiki kaga wannan abin shi ya lalata aikin ko sun yi aiki na alheri Allah ba su kuma ƙarshen ayan nan ku ji abin da zamu kula da shi munafiki yana yin sallah ko bayan sallah yana azumi ko bayan azumi inda bai da imani na hakika aikin shi Allah bai su kinan fa ahbata amalahum ayyukan da sun kai na kware Allah baya su mushrikai ba sa taimaka ma junan su ba sa taimaka ma wasu ma wanda ba su ba ba sa ayyuka na alkhairi fa ahbata amalahum Allah zai lalata ayyukan su wa inna ayyuka Allah bai su saboda kafirci da shirkin da suke حسب الذين في قلوبهم مرض shin wa'annan da ke da rashin lafiya na munafurci a cikin zukatansu suna tsammanin cewa lallai yukhrij Allahu atghanahum Allah madaukakin sarki ba zai fitar da wannan bakin ciki da yake tare da su ba atghan bi ma'ana ahqat kullulluka na damuwa da bakin ciki shin shi munafiki yana tsammanin Allah ba zai tona asirin shi ba am hasiban ladina fi qulubihim maradun shin wa'annan da akwai rashin lafiya na munafici a cikin zukatansu suna tsammanin Allah yukhrij Allah adghanahum Allah ba zai fitar da kullullukan da suke cikin zukatansu na munafurci ba Allah ce walau nasha'u inda musu da araina kahum da mun nuna maka su da mun ce ma wane da wane da wane munafikai ne amma me fala ta'rifannahum bisimahum da ka san su da alamomin su mana zaka gane su da alamomin su wala ta'rifannahum fi lahan alqawl walau nasha'u la araynakahum ko inda mun so da mun sanar da kai su cewa wane munafiki ne bi ma'ana da arrafnakahum da mun sanar da kai su amma fala ta'rifannahum bisi eh fala araftahum bisimahum ko da eh, da ka san su da alamomin su fala araftahum bi alamatihim da ka san su da alamomin su musa alamomi da zaka gane amma wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka gane su ta kuskuren magana ma'ana ta usulubi na magana shine lahnil qawl usulubin magana su zai sa ka gane cewa munafiqai wallahu ya'lamu a'malakum Allah madaukin sarki shine yafi kowa sani game da ayyukan da kuke yi ma'ana duk wani aiki da kake ba wanda zai koyar ma Allah wanda kai a koye da wanda kai a bayyane duka Allah yana sanin shi lahnil qawl usulubi na magana ana gane munafiki wanda yake da ilimi na ƙiyafa da ka fara magana yana gane kai waye kun fahimta wasu akwai wanda Allah ba su wannan ilimi suna gane mutum ba tsahi ba ba komi ba wani yanzu da ya kalle ka sai ce kai kai irin suwa na nan bai taɓa ganin ka ba da kun hannu zai ce kai irin suwa na nan saboda ga kama ga kama ga kama ga kuma yan bincika sai ka ga abin ya zama haka su masu irin wani ilimi ta kai da in an kai sata a gari in an kai sata a gari in dai mutum ya biya taka kawa da sun kala sai ce wagga kawa irin suwa na na adda ita na ka ji a tara su barawon yana cikinsu kuma cikinsu za a kama shi akwai wani ƙauyen garinmu wanda ya san wani gari ana ce da shi da bagi suna da wani abu bako in ya shiga garin nan da sun ga kafa za su ce wagga kafa bako ne ya shiga ciki ba dan garin mu na ba suna ganewa Allah ya mana jagora wani bafulata ne ya satan ya yi satan abin nan saniya ya bi ta garin nan ba a gan shi ba amma su suna diba suka kawo suka ce an ya kawon nan ba makiyayi wane na adda ita ba kuma an kawo shi da saniyan nan aka te aka neme shi aka tarar da saniya a hannun shi to in kana mu'amala da alkur'ani yau da gobe ta hanyar magana kana gane wane dai muna tare da shi ne munafiki ne wane ma muna tare da shi ne munafiki ne shi zai ci kokarin ya nuna ma kuna tare amma dole dai a magana sai ya faɗi wani abu da zaka gane ba tare kuke ba shi yasa shi malami ya fi kowa sanin ɗalibansa dole zaka zo ka kwatanta ma malam ai kai kaza kake wallahi shi ya san kai kaka kake Allah ya samu dace ya Allah ya san ko kallon malam kai haka kakkau da kai shi ya san wani irin kallo kai musu a wannan rana ka yau da gobe ne ba Allah muna ganiya Allah kai muna da kanka ta Allah subhanahu wata'ala ya ce wala nabluwannakum za mu jarrabe ku ku mu'minai ta hanyar jihadi hatta na alamar mujahidin minkum was-sabirin sai mun bayyana wa'inda suke masu yin jihadi ne daga cikin kuma da waɗanda za su zama za su yi haƙuri a cikinku ta hanyar ɗaukaka addinin Allah. Wani bulowa a khabarahun ko za mu kuma jarabi labaranku. Wani labarai ne za a jarabawa, bai ƙulun ladi na amonu laula nuzira sura ko haka ba ne, aiki nan ba su kaɗai ba ne. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ko ba haka bane ashe akwai masu cewa za a yaƙi da gaske akwai masu cewa za a yaƙi ba da gaske ba waɗanda ke cewa ba za a yaƙi da gaske ba munafiki Allah ya gaya mana halayensu to za a tsawa gaya mana halayen waɗanda da gaske suke yi ai su ma ba bar su ba to shine sai Allah yake cewa wala nabluwannakum wallahi za mu jarrabe ku kuma masu imani hatta na alamal mujahidi na minkum har sai mun bayyana masu jihadi na gaskiya daga cikinku in ka ce hatta na alamal mujahidi na sai mun san masu jihadi shi Allah bai sani ba ne Allah riga ya sani yanzu cikinku ake son a bayyana masu yin da gaskiya a bayyana waɗanda ba da gaske suke yi ba su munafikai da ma an san ba da gaske suke ba tun daga kallon da suka yi manzon Allah an gano wa'in gade ba a ayyata da su to kuma za a gane wasabirina kuma za mu bayyana masu hankuli na gaskiya wa nabluwa akhbarakum za mu jarrabe labarin da kuke ba su na gaskiya ne ko na ƙarya ne wani ya harka ta su sai ce ma Allah ya laga ta malam mu da harkan nan insha Allah muna ciki muna gaba a da mu kaza kaza kaza kaza kuma ƙarya yake wallahi ba gane ƙarya ne sai in ka jarrabe shi wani aiki na addini ya taso wani bawa Allah ya same ni ya ce Allah gafarta mana aikin nan in dai za a fara shi ni zan fara sa gudunmawa ta ni dariya ni ce wanga dai na san sai addu'a lokaci lokaci ya tuntube ni aikin nan bai tashi ba ni ce bai tashi ba da aiki ya tashi na ce aiki ya tashi ya ce to malam muna zuwa sati ɗaya sai sati na biyu mun kafin sai ya ɗauko kuɗi a dunkule ƙasa da jika arba'in sai ce min ga wannan a fara da shi aikin na ana buƙatar miliyan ɗari ko miliyan ɗari biyu na kaza na ce tuni yanzu in karɓi kuɗin nan ko kuma in bar su Allah ya wani jagora to yanzu kai da ka tashi aiki sai ka fara kwanto ina da wani ina da wani ina da wani nala ana muje ba a motsi mana da aka kwace ya iya ranar yi tana zuwa sai a gane ya iya ko bai iya ba akwai lokaci to Allah ya sa mu dace akwai gobe innal ladina mun yi innal ladina kafaru ko Allah ya ce innal ladina kafaru lalle wani so cewa Allah wa saddu an sabilillah suka kange mutane ga tafarkin Allah wa shaqur rasula suka saba wa manzon Allah akan abin da yake kira zuwa gare shi min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ya bayyana a gare su la yadurrullahi shay'a ba su cutar da Allah da komai ana in ka imani ba baka amfana da Allah ba kanka amfana in ka kafirci ba kafir ba cutar da kowa ba kanka ne ka cutar wa sayuhbitu a'malahum kuma ayyukansu da sannu za su lalace Allah ya samu dace ina ganin mu kwana anan gobe Allah kada sai mu yi da samu shiga sabuwar sura abin da muka daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya kai mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk